بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبتلاته wannan babin zai karantar da mu taimama da farillan taimama da sunonin taimama da mustafan taimama da abin da yake bata ita kanta taimama ne taimama almaridu wal musafiru bil barki wal nafsi wa amma al hadiru in sa fi rabbi wa fi janaza ta'ayyana shajib'atin aw sunna yace taimama almaridu mara lafiya yana da daman ya yi taimama wal musafiru matafiyi ma yana da daman ya yi taimama su yi taimama lilfarbi domin sallan farilla wal nafi ko sallan nafila idan mutum ba shi da lafiya ko yana kan tafiya lokacin sallaye yana da daman in ya cika sharɗai ma'ana ya nemi ruwa bai samu ba ko sauran ainihin sharɗan da zai sa a yi taimama yana da daman ya yi taimama a yi sallan farilla wannan kuɗi yana da daman ya yi taimama a yi sallan nafila. Muhammad Habibu amma mazaunin gari wanda ba matafiyi ba in sa'a in ya inganta ya samu lafiya ya zamo lafiyan shi kalau kuma ba matafiyi ne shi ba to shi fi farjin yana da daman ya yi taimama ya yi sallan farilla kadai banda lafiya. wafi janazacin ta ayyana haka ne yana da damar ya yi taimama ya sannan jana'izar da ta ayyana a kan shi misali an yi rasuwa ba wanda zai sallan gawan sai shi ko ba wanda zai iya ko ba namiji a wurin da sauransu to yana da damar ya yi taimama ya sallan gawa amma shi ma in bai zama dole a kan shi ba damar yin taimama saboda sallan gawa farilla ne na kifaya ba fardu ayin bane la jumu'atin amma ba zai yi taimama ya sallan juma'a ba sai dai ya nemi ruwan idan ya rasa ya ya rasa ya yi taimama ya yi azarin yana tsoron mutum lokaci amma ba damar ya yi taimama ya juma au sunna ko sallar sunna kamar sallar idi sallar roƙon ruwa da sauran sallolin sunna duk bai da damar ya yi taimama ya yi in adimu kibayatan min ma'i aw kaba min mazidar da'i aw min hudusi da'i aw burki shafa bi'adatin aw an zamilin arifa yace me zai sa mutum ya yake mama matafiyin ko mara lafiyan ko mara mazaunin gari mai lafiya ɗin duka in adimu kifayatan numari in sun rasa abin da zai ishe su da ruwa kaga bai ce sun rasa ruwa ba wani lokaci ga ruwan amma ba zai ishe ka ba misali mutum jaraba ya kama shi ya wayi gari ba shi da ruwa sai cikin dan butan nan yanzu wannan butan kaga ba ga mutum wankan jaraba ba to kaga nan ba ruwan ne babu ruwan da zai ishe shi babu sai yake nuna yin auka wa min mazirar jayi ko kuma ga ruwan amma mara lafiya yana tsoron ya ce zai amfani da ruwan zai ƙara cuta misali yana cikin ciwon da idan ya ce zai sa ruwa a jikin shi ciwon zai karu amin hudusi jayi ko ciwo zai faru misali lafiyar shi kalau sai wayi gari da jaraba da asuba ana tsananin sanyi yana karkarwa kuma shi ya san al'adar shi in yi wanka a wannan lokacin zai haifar mata ciwo ko mura ko zazzabi ko ciwo to shi ma sai ke goma da sallah au gudun shi ba ko kuma jinkirin warkewa ya san idan ya ce zai yi alwala ko zai yi wanka ya idan ya yi sallah to ciwon nan nashi ba zai wanke da wuri ba to shi ma an ba shi damar yake goma kan yi wanka wannan ainihin wannan ainihin jinkirin warkewa ko ba ruwan ciwo ko kuma ainihin mai ciwon ya ji tsoron ƙaruwan ciwon ta wace hanya ya gane yake bi adalci ta hanyar al'ada ai kowane mutum an ga uka nafsi ya san kan shi in ya ce zai wangan nan ga abin da zai faru to shi ma sai bai ya ce mu au an ɓarbi bin arifa ko kuma ya gane ne ta hanyar likita masani likita ne ya ce marka daina wanka da sassafe in kana wanka da safe ciwon nan ba zai warke ba ko in kana wanka kana garage wanka da asuba za ka gama da ciwo iri kaza saboda yanayin ka da tafiya ka din ga yanda ya nuna shi ma sai ya bari ya ke nuna ya san أو إن على نفس ومال خافا ko kuma mutum yana tsoro kafa yana tsoro a ranar sin a bisa rai shi ga ruwan nan a wuri kaza amma yana tsoron kan ya je gurin akwai azzaliman da za su iya buge shi su kashe to shi ma ga ruwan ya sani a gurin zai zauna ya ce kuma ya yi sallah wa malin ko yana tsoron za a kwace mar dukiya ga inda ruwan yake amma ya ce zai je gurin za a kwace mar abin da yake da shi na dukiyarsa to shi ma an yake sani ya ce kuma ya yi sallah aw samanul ma'ina ma ko kuma kudin ruwan ne ya tafi yayi yawa ijaba ya zama zai ke kasar da aljihu shi ma sai yake ma mai sallah yanzu misali mutum ne ya tashi daga nan zai tafi mai duburi bayan ya biya kudin mota ya biya komai gaba ɗaya abin da ya sauro wanda yana da rubu dama yana nufin in ya je sauka tasha zai biya ɗari biyu ya je unguwar da zai je wannan naira ɗarin idan ya je kamar dawakin zai san sai gyaɗa in ya ce sha biya wata ya lallaba kawai da aka zo sallah sai aka ce ai gun naira hamsin hamsin ne shi kuma ya san in na ce zai kada kuɗin gun ya yi tsada shi ne nawa sannan ijaba zai ke kasar wanda a juwo yanzu in ya ce zai sayi ruwa ya yi azahar ya sayi ruwa ya yi la'asar ina kuɗin gyaɗa da biya wata ka ga tafi saboda haka yanzu ya bar ruwan ya yi taimawa ya yi sallah أو ذهب باستعماله أو السلام له خروج الاختيار إن ذهب أو كما خاف يجد أورام باستعماله إن يشي زي أمفاني دروان أو السلام ko in yace zai nemi da hushin ruwan ya ji tsoron kurujar ikhtiyari wajen lokaci muftari in zaɓi ya ce zai tafi ya nemi ruwan yanzu misali mutum ne ga ruwa ya sani akwai aure kaza amma yanzu lokaci ya kuren da in ya ce zai je nemo wannan ruwan to lokacin sallah mutane zai wuce yanzu ba muna da azar ba sai aka ce an ga wuta hanyar kudin su kuma dab da wajen kudin su akwai ruwa da ya buga lissafi kuma ya ce in ya ce zai je wannan gurin lokacin da azar mutane nan zai wuce to yanzu ba za a ce je ba zai zauna a nan yake noma da sallah. Rudu farilan da mama dai kamsun guda biyar ne. farko sa'idun aura ya samu gurin da ya tsarkaka ma'ana guri mai tsarki ba a ce mama a guri mai najasa wani istibatan kuma ga wace mama kai niyyar halarta sallah saboda ita ce mama ba ta dauke kari ko tana baka daman kai sallah ne tare da karin musamman akbara haka nan ka ambaci babban kari idan kana tare da babban karin misali mutum ne zo zai ce mama kuma jaraba ce ta kama shi ba shi da ruwan da zai yi wankan jaraba ko yana tsoron yi wankan jaraban nan zai gamu da ciwo ba muke yi taimama ba to in yanzu zai yi taimama sai ya halarto da jaraban a zuciyarsa ma'anan wannan maganar shi misali da asuba ya tashi ba ruwan wanka ka ce yi taimama kai sallah ya yi taimama ya yi sallah har azahar ta zo ba ruwa shikenan azahar ma zai taimama ya yi to lokacin da ya zo yin azahar ɗin ya manta da jarabar kawai shi a zuciyar shi ya tuna yanzu ba ruwa zai ce mama dan alwala ne bayan ya ce mama ne ya yi sallah sai ya tuna ayyana da jaraba to yanzu ka ga lokacin taimaman nan bai halarto da wancan jarabar ba wannan sallar ba ba Na'am.
gani shi ne ma'anar wani istibatan wasanni asbara Na'am.
kana tare da babban kari to sai ka ambace shi ka halarto da shi a zuciyarka lokacin taimama gane wannan wagar watar kula bugun ƙasa na farko shi ma farilla ne wa korun haka dan ka yi taimakon a gaugawa dai kana farawa kar ka yi taimakon aiki sai ka gama can ma shi ma sharan ka farilla ne lilwaji wal kafai ni wajen amma sannan ka ainihin game lilwaji fuska wal kafai ni da ainihin tafka ka guda biyu idan ka wace mama idan ka buji kasa ka shafa fuska ka sake buga kasa ka shafa tafin hannun ka guda biyu to wannan shi ma ainihin farilla ne duk wanda ya ce mama bai shafi fuska ba ko bai shafi tafin hannu ba ce mama shi ba ta yi ba to wannan farilla kenan wasunna masuhun an sunanta shafa min yadi limin faki daga wuyan hannun nan zuwa wuyan hannu shafan wuyan hannu shine farilla amma daga wuyan hannu zuwa wuyan hannu wannan sunna ne wajen bidin zarba ka sabanta bugun ƙasa ma'ana idan ka taba ƙasa ka shafa fuska ka sake taba ƙasa sannan ka shafa hannayenka wararci haka nan ka jeranta kamar yadda ya zo a qur'ani a jere yake cewa mai famsu wujuhukum wa aydiyakum ko ku shafi fuskokin ku da hannayen ku sai ka fara shafan fuskan sannan ka shafi hannu warfiki kuma ka rausata ta yi a hankali kar ka yi da ƙarfi yadda za ka cutar da jikinka wannan su ne sunnoni na taimako Fafadulu musabin taimama kuwa a turabu na farko dai ka yi taimama a kan ƙasa ba kan dutse ko wani tsallauri ko wani tsakuwa ba. Wamsa zaharan a wamsa zahara sa'idaka ka shafi bayan sangaren hannunka al'aiwani na dama bitarfi yusra da tafin hagu. Ma'ana idan ka zo za ka yi taimama ka shafa bayan sangaren hannun damanka da hannun hagu wa badina sannan in ta kai hannun zuwa gwiwa hannu ka shafi cikin kafin nan sangaren hannun min mirfakin da gwiwa daga gwiwa hannu da asbali ka kashi zuwa ainihin yatsu wa masukan yusra shafin hannun hagu ma ya zama alaƙar za yi a bisa wannan sifa ka shafa bayan hannun dama ka dawo da shi sannan ka shafa bayan hannun hagu ka dawo da shi wannan yin haka wannan tsarin mustahabi wa sharuhu sharadin taimama ne ba da dukuri lokaci ana yin ta ne bayan shigar lokaci ba a taimama kafin shigar lokaci sai bayan lokaci ya shiga wa qalbihi farzan faqat kuma ka aikata farilla kadai da taimama ba a ainihin farilla biyu da taimama daya kar ana bin ka a zuwa da rasar ba kai ba to yanzu idan ka zo yi ba zai yi kai taimawa ɗaya ka yi azafin ka yi da azar ba in ka yi farilla ɗaya taimaman ta riga ta isiya sai ka sake yin wani kirma sannan ka yi farilla. bisabki da tabbata kenan wa qalbihi ma shi ta min nafsin hasan amma ka aikata abin da kake so na nafila hasan da ya tabbata amma mu akkaran abin jinkirtawa akwai nafiloli da kake so ka yi ka yi taimama ka yi farilla to kana da daman ka ɗaura wannan nafilolin ko sallan wala ne ko sallan ainihin a shabar yauki ne ko sallan akam ne duk kana iya ɗaurawa amma ba mu a kanan ya zama a ƙarshe bayan ka yi sallan farillan sannan sai ka ɗaura nafila mabini ya ce sai ka yi niyyar nafilan tun ka fara taimama lokacin da ka zo taimaman sai ka yi da niyan cewa in ka yi taimaman nan kai sallan farilla akwai nafiloli da za ka daura in yi tasar idan kuma ya sadu fa kana gama yin farillan sai ka daura nafilan an samu barci a tsakani sai mu ce ya rushe yakur bin naƙidi taimama yana ɓaci bin naƙidi da duk abin da yake warware alwala duk abin da yake karya alwala karya taimama aw ma'in yura ko ruwa da aka gani kabla salatin kafin sallah yanzu misali kafin a kawo wutan nan ai ba ruwa a gari ko sai kama za a yi taimama an yi taimama ka shiga sallah sai a kawo ta sai ga ruwa ta wuce taimama ya bashi saboda me saboda an samu ruwa dama abin da yasa kace ya taimama rashin ruwa ne yanzu an samu ruwa taimama ya bashi kabla salati ne kan sallah aka samu ruwa in bayan yi sallah aka samu ruwa sallah ta yi aubiya ko ana cikin sallar inda karfin mutum tuna waye misali mutum ne ya nemi ruwa babu har ya kai ga ya ke mama ya yi ke mama yana cikin sallah sai ya tuna ashe yana da ruwa a wuri kaza yanzu a nan tun da tuna waye ke mama ta ɓaci wanda bin salata wal qada'a malamai sun sare da sallan da ramakon an adimin sa'idahu aw ma'a a wanda ya rasa gurin da zai yi ainihin taimama wal ma'a kuma ya rasa ruwan da zai yi alwala misali mutum ne lokacin sallah yayi sai ya samu kanshi a halin da ba ruwan alwala kuma ba gurin taimama har lokacin sallah ya wuce yaya malamai suka ce sallar ta bada a kai shi misali mutum ne kura ta koro shi sai ya hau kan bishiya da ya hau kan bishiya sai kurar ta koma tana kewaye bishiyar tana gurnani kaga tana nufin yana saukowa ta cinye shi shi ma ku cinye zai sauko a wannan halin sai lokacin sallah ya yi yanzu da lokacin sallah ya dama ya ɗayan biyu ne inda ruwa ka yi alwala ka yi sallah in ba ruwa ka yi taimama ka yi sallah taimama ka ga ba a yin ta kan itace sannan alwala babu ruwa yanzu a wannan halin goma zai sauko kura ta cinye shi ba yana cikin wannan halin har lokacin sallah ya wuce yaya hukuncin shi sai muke sallah ta faɗi a kan shi amma wannan akwai maganganun malamai guda hudu a malaman mazhaba ɗin wannan magana ce wanda imam maliki ya bada wannan fatawa imam malik da aka kama wannan fatawan cewa mutumin da ya samu kan shi a gurin da ba ruwa ba daman taimama lokacin sallah ya har ya wuce sai ya ce sallar ta faɗi shine ma har a wani wasu za ka jira cewa wa man lam yajid ma'an wala mutayammama wa arba'atul aqwali yukaina mazhaba yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malikun wa asbabu yaqdi wal adabu bi ashaba yace wanda ya rasa ba ya rasa wani taimama yace fa arba'atul aqwal akwai maganganu guda hudu wanda duk an hasaito su a mazhabin malikiya din kasan akwai bambanci tsakanin imam malik da malikiya wani lokaci maliku zai baɗi magana sai akwai manyan malamai wanda suna ƙarƙashin mazhaban malikiyan amma sun kai matsayin ijtihadi su kuma a ainihin a fahimtar su sai su saba wannan maganar imam din kamar yadda ya faru nan imam ya ce sallar ta faɗi a kan shi ibn qasim da aka zo ya ce yusalli wa yaqdi ya ce a wannan halin ba alwalan ba ta mamman yayi sallah sannan bayan wannan halin ya bushe ya samu ruwan ko taimaman ya sake sallah kaga yusalli ko ya kani wannan asusu ma karin mali su kuya abin da mali ya bada shi mali ya ce la yusalli wa la yaqdi ibn qasim ya ce yusalli wa yaqdi wa asbabu yaqdi imam asbabu shi kuma da kaimar matsalan ya ce kawai yaqdi ba zai yi sallah ba alwala ba taimama ba duk lokacin da ya samu ya rama wannan sallah والأدب لأشهب شوف أشهب يكبي تابي أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الوقت شوف يسلم فوق دينها kaga maganganu guda hudu ke to amma a nan sai ya ɗauki maganan jagora maza mai imam malik shi ne ce wa tsaro salatu wal qaba'a an ajimin sa'ida hu aw ma'a ko wal ma'a babu masi babu masi ala jabira til kufai babu shafa akan jabira maganin da aka ɗora akan ciwo wani kufaini da kuma kufi guda biyu in kiba gasilar jirgi kacce yan mumi famsahu aw ma yutaka lil alami isrul jabirati aw al irdasi aw al isabat wa shadd rasi yace in kiba idan an ji tsoron gasilar jirgi wanke rauni kana da rauni ne da ka zo yin alwala ko wanka sai ka ji tsoron in ka ce za ka wanke wannan raunin za ka janyo matsala. To yanzu famsahu ka shafi wannan raunin ka mu ni kamar da yake mama. Raunin nan ka tabbatar da cewa in ka ce za ka wanke shi da ruwa zai janyo matsala. Sai mu ce to yanzu idan ka zo arwalan ka taɓa ruwa sai ka shafa akan raunin sai ka wanke sauran guri mai lafiya kai sallah. aw ma yuttaka lil alami ko ka shafa ruwa akan abin da aka kiyaye wannan guri lil alami saboda ciwo misali ciwon naka an sa masa ko magani ko wani bandeji ko wani filasta ko wani takarda an rufe to yanzu in ka zo ba sai ka cire wannan maganin ko takardar ba sai ka shafa ruwa a kai yusuf jabira ce ko tankwacin jabira kamar magani aka daura akan ciwon aure kirkasi ko kuma yin takardar kai kai ne kamar irin ciwo ne aka manna wani abu mai dauke danshin gurin ko wani kyalle ko wani takarda aure isabati ko bandeji aka nade gurin to duka an zo za ka shafa ruwa ne akai wa shaddi rati haka nan daurin kai mutum ne yana ciwon kai sai ya samu wani abu ya daure kan nashi da ya daure sai kan ya daina ciwo kuma ya sai yana kunce wannan dauri kan ciwon zai dawo lokacin sallah ya yi to shi ma zai taɓa ruwa ya shafa wannan daurin kan ba za a ce dole sai ya kunce ba balle kuma ma ɗan rauni ne aka saka mar wani bandeji ko na ba aka daure to in yazo zai shafa wannan abin da aka rufe kan da shi wayan bi gusilin wannan ba koda wanka yi ba nuna ba ko wankan jaraba yake je zo ta wannan ciwon ko zai taba ruwa ya shafa kan ciwon shi ke ko ya shafa abin da aka daura akan ciwon aw bila durin ko kuma koda an sa abin ba da tsaki ba ka yanzu kamar hufi in ka sa hufi babu alwala ka ka zo za ka yi alwala ba daman shafa a kai sai ka turi sai in ka sa shi da alwala to amma shi wannan abin da aka sa a kan ciwo ko da lokacin ba alwala aka saka lokacin da ka zo za ka yi alwala ko shafa ruwa za ka yi kanin tashar kamar inda abin da aka daure ciwon ya yadu ya rufe har inda babu ciwon yanzu misali idan mutum ya gamu da rauni aka samar magani za a sa bandeji ai bandejin zai rufe har inda ba ciwon ko to yanzu ka ga wanka ko alwala gaba ɗaya da bandeji yake za ka shafa ba za ce inda ba ciwon dole sai ka buɗe ka wanke in samu zamul badan wannan shafan idan mafi yawan jiki ya zama lafiya inda yake mara lafiyan kaɗan ne shine za a ce ka yi shafa a guri mara lafiyan a wani ke guri mai lafiya au kallama saha ko guri mai lafiyan kaɗan ne amma wa gasulu salimi wanke guri mai lafiyan lam yuzi ba zai cutar ni juruyi ga wannan ainihin raunukan ba walam yu alimi kuma ba zai ƙara ciwo a wannan gurin ba shi ma sai a ce ka wanke guri mai lafiyan ka yi shafa a guri mara lafiyan ka yi sama ayin ya kun jirgin gaba badal idan kuma rauni yana ainihin gaɓoɓuwan badali ne misali idan mutum yana da rauni har yana kai matsayin da za a ce ya yi taimama ko to sai ya zama raunin yana gaɓoɓuwan da ake taimama misali fuska da hannu ne yake da raunin da ba za a taɓa ba kaga yanzu a nan mun ce bar abu ya taimama to an ce kar a taɓa gurin ka ba da man taimama to yanzu ya zai yi ya tuku ya bar wannan gurin wani rubutu iyan ta in sai ya juya zuwa alwala na isa sai ya alwala ba tare da taba wannan gurin ba ya yi sallah inda daman shafa ruwa ko ya shafa ruwa wannan gurin ya yi sallah aw kana zanjuhu ya zai wudu ko kuma idan wannan rauni ya zama yana gaɓoɓuwan alwala ne bai shafi gurin taimama ba to yanzu a nan bajan kuma in ma sakiyin karratu malamai sun yarda da ya haɗa ruwa tare da ainihin guri ya taimama misali mutum ne ya zo alwala sai ya zama ƙafafuwan shi nan gaba ɗaya ba daman a zuba ruwa kan shi ma ba daman a taɓa amma fuska lafiya hannu lafiya to yanzu a nan ya zai yi sai mu ce in ya zo ya yi alwala na kisa in ya yi alwala na kisa sai ya cikakkiyar taimama kaga jan kuma in ma su yi kenan ya yi alwala ba tare da ya wanke guraren da aka ce kar ya taɓa ba in ya gama alwalan sai ya cikakkiyar taimama tun da gaɓoɓuwan taimaman lafiya shi ke nan sai ya sallah wa kusa mazuwar gufi kunsa an keɓanci shafan gufi jikunsa ga mace a zakarin ko namiji fiya garin ko a zaman gida a wasa barin ko a tafiya min gari yadin ba tare da iyakance lokaci ba kawai in dai mutum ya sa gufi ya cika sharaɗan gufi din yana da dama in ya zo alwala kar ya tuɗe ya shafa amma babu sharɗi jirgin sharaɗi na farko gufin ya zama fata ba irin yanzu yan zamani ka je jami'a sai ga wani mutum wai akan safa sai ya shafa ba ya rasa ainihin sharadi sharadin gufi dole sai fata ba a shafa akan tsumma sai fata zahirin fatan kuma sai mai tsarki banda inda yanzu misali takalman da muke sawa na fatan nan ai wani da za ka ce cancance fatan ne bai sani ba mamaki ma fatan alade ne to yanzu irin wannan gufi ne ba za ta shafa akan dole sai ka tabbatar da fatan mai tsarki Wani kuriza sannan kuma sai idan an ɗinka shi a bisa sifan kofi. Banda inda wai kai saboda tsabar kana so ka yi wai sun shafan hufi sai ka nemo fata. Da ka zo ka yi almanar sai ka sa fatan ka rufe kamansa ka kama ka ɗaure ba tare da ɗinkewa ba yanzu nan ba za ka yi shafa a kai ba. Dole sai ɗinkakke wanda aka ɗinka shi a sifan hufi. yutabi'ul mashiya sannan sharadi na hudu sai idan mutum zai iya bibiyar da tafiya da wannan hufi amma hufin sai zama kato ne kai kuma gaban ka siriri ne wanda in ka saka kana daga gaban zai zame shi ma ba zai kai shafa a kai ba a likabin haraza sannan sai ya rufe har idon kafa iya inda ake wankewa a alwala amma ka sa hufin irin kamar nan gunkin safan nan da samari suke sakawa wanda idon kafa a waje to ba zai kai shafa a kai ba dole sai ya rufe har idon kafa bikamilin ɗaharatin ma'iyya haka nan sai kayi da cikakken tsarki irin na ruwa kayi wankan jaraba cikakke ka sa hufin ko kayan alwala na ruwa cikakke ka sa hufin yanzu a nan za ka yi shafa sannan bila tarafuhin ba tare da neman intuwa ya sa ka sa hufin ba ka sa ne dan kawai ka bi sunnan maliki wala masiya haka nan baka sa su hufin a bisa ainihin sabo ba dan akwai da sa hufi yake zama sabo yanzu misali mutumin da ya je aikin haji yana ɗaukan harama za mu ce tsiraitu daga dukkan abin da zai kewaye gaba ko to a wannan halin sai ya sa rufi kaga rufi zai kewaye gaba kaga saka rufin a wannan halin sabo ne to yanzu ba zai yi shafa akan wannan rufin ba saboda saka rufin ma ya saba wa Allah ba ya je saka ba to sai ya cika wayannan sharadan sannan zai yi shafa akan rufi يريد بال- بالوقت لترك الأسفل وتارك المسيح على وقته to idan an zo shafa a kan hufi ana shafa ainihin hufin ne saman shi da kafan shi misali za ka shafa saman in yatsun nan da kasan su gaba ɗaya ka shafa sannan na kafa kuma ka shafa to idan mutum ya zo shafan sai ya shafa saman bai shafa kasa ba yaya ya ce ya sake sallar akwai sauran lokaci inda ya shafa saman in ba sauran lokaci sallah ta yi amma wa tarikin masiri ala hukumi wanda ya bar shafan saman ya shafi kasa shi kuma ka bata ainihin sallar ma bace ba shi ne a nan sai bina ne yake cewa da addini ana yi da ra'ayi ne ai da kasan hufi shi ya fi cancanta a shafa tunda ai hukun kasan shi ne ake takawa sama ba a taka komai to amma a nan saboda bin shari'a idan ka zo shafa sai ka shafa saman baka taba kasan ba kai sallah sai mu ce sallar ka ta yi kawai dai akwai sauran lokaci mustahabi ne ka sake amma da ka zo ka ce to ai kasan ne ma mai datti sai ka shafa kasan baka shafa saman ba sai mu ce kwata kwata shafan bai ba saboda wannan shine doka shine ka'ida